بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور da aka ambaci ƙarshen surar da muka fito inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila yan wuta suka ce abin da yasa muka fada cikin wannan hali mun biye wa shugabanninmu ne da manyanmu fadalluna sabila suka ɓadda mu suka raba mu da hanyar Allah to kada mutane su yi zaton dukkan shugabanni da dukkan manya masu ɓatarwa ne a'a ba haka ba ne akwai waje Allahu a'immatan yaduna ila nar akwai waje Allahu a'immatan yahduna bi amrina akwai amma masu gode mini a cikin bayina in ji Allah yan kaɗan ne to yanzu za a faɗi waɗanda suke an musu ni'imar su ba su gode ba su kuma yaya aka yi da su don a yi izna da lamarinsu kamar yadda ubangiji yake cewa a cikin suratu ibrahima wa istazin rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid to za mu yi maganar waɗanda suka aka yi musu ni'ima suka butulce mu ji yaya suka zama shine aka ce laqad kana li sab'in fi masakinihim aya akwai ayatun wani abun mamaki li saba'in ga mutanen saba lagar ka zafi masakini a wuraren zaman su a garurukan su saba da tanmur kusa da san'a ne kasar yaman ne wato mutanen yaman ne yamanawa saba nan ne bilkisu ta yi mulki nan ne iyayenta suka yi mulki kamar yadda ya zo a cikin suratun namli yace hakika ubangiji yace hakika akwai abun izina a cikin sha'anin mutanen saba a cikin garurukansu mutane ne wanda Allah ya musu ni'ima wato garinsu babu ƙasarsu ba maciji ba sauro ba kuɗi cizo ba kunama ko kwarkwata babu in ba yana tare da kwarkwata jikinsa in ya ratsa garin in ya wuce kwarkwatarsa ta mutu kenan iska mai lafiya komai mai daɗi babu sata ba fashi ba wata wahala a ƙasashen Allah ya musu wannan ni'ima sai ni'imar abinci iri-iri na itatuwa iri-iri aka ce da mace za ta ɗauki ɗan ƙaramin kwando ta fita ta yawo ta shiga cikin gonakinsu ba ta cire ƙwayar itace ko ɗaya ba kamun ta dawo kwandon ya cika saboda zubewa da suke tana kaɗan tana wucewa tana kaɗawa suna suna zubewa din nan saboda arzikin da Allah ya yi musu laqad kana sab'in fi masakin mu aya an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi saba'in gari ne ko mutum ne ko mace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi saba mutum ne balarabe wanda ya haifi 'ya'ya goma guda shida dukkan danginsu suna ƙasashen Yaman, guda hudu duk danginsu suna ƙasashen Sham, shi na ke kiransa Saba ɗan yashjuba ɗan ya'aruba ɗan kahaɗan tsakaninsa da annabi nuhu kaka takwas alaƙar kari zan fi wasakin aya jannatani an yaminin wa shimal menene ayar abin mamakin ubangiji ya ce jannatani an yaminin wa shimal wato gonaki ne dama da hauni dama da hauni gonaki ne suna cike da abinci dama da hauni jannata ne an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum Allah ya ce musu ga wannan abu ku ci daga cikin arzikin ubangijinku washkuru lahu ku yi masa godiya wato ku yi imani da annabawansa Allah ya aiki annabawa da yawa a ƙasar Yaman waɗansu sun ce goma sha biyu waɗansu malamai sun ce sun fi haka a yawa adawa ne samudawa ne dukkan aka yi su kulu bi rizqi rabbikum washkuru lahu ku gode wa Allah baldatun tayyibatun ƙasa ƙasa ce wato gari ne mai lafiya iskarsa mai lafiya babu maciji ba kunama ba tirnaka babu kwarkwata duk abin da yake mai muni babu shi a garin wa rabbun ghafur ga kuma ubangiji yana yana shirye musu gafara in sun yi laifi an hada musu kowane irin gata dai an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyiba wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل فأعرض- فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل to yaya aka yi daga baya fa'aradu sai suka kau da kai suka juya suka ba da baya suka yi karɓan aikan manzannin Allah Ah, kamar yadda aka ya zo a cikin suratul nahli daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami llahi fazaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa akhadhahum azabuhum Allah ya ce ya buga misali akwai wani gari wato gari ne amintacce Allah ya yi alkawari yaƙi ba zai zo garin ba yunwa ba za ta zo garin ba ya gari ne mai hankali a kwance babu wani tsoro ba wani abin da zai faru a garin ko na yunwa ko na ko- ko na ko na yaƙi Ar- arziki yana zuwa garin ta ko'ina ta ko'ina arziki yana zuwa ya ti ya ragada min kulli makanin fakabarat bayan umillah sai garin suka butulce suka kafirce wa ni'imomin Allah fa zaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana musu wato tufafin yunwa da tufafin tsoro bima kan libasal ju'i wal khawfi ma kan yasnaun saboda mugun aiki da suke yi wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu wannan gari dai makka ne kenan annabi ya zo wanda fiyayyen annabawa ya zo musu sai suka kafirce wa Allah sai Allah ya ɗauke wannan abin da ya ba su sai ya mayar musu da wani daban to wannan kenan to su kuma haka mutanen asaba din haka suka kafirce wa Allah sai Allah ya canja musu waɗannan gonaki fa aradu sai suka kauda kai wa arsalna alaihim sayl al-arim da suka kauda kai abin da ya fara samun su sai muka aiko musu babban kwazari wato ruwa wanda ya zama sayl al-arim a sayar al'arimi wani dam ne wanda aka yi a zamanin bilkisu waɗansu suka ce ita ce ta yi dam ɗin waɗansu suka ce a wasu sarakunansu ne su tababi'a kowane sarkin yaman sunansa tubba kamar yadda sarkin habasha ake kiransa najashi ake kiran sarkin misra fir'auna ake kiran sarkin rum kaisar ake kiran sarkin farisa da da da sunan sunan sarkin Farisa to haka su tababi'a ne aka ce suka gina wannan dam din suka gina dam din yana tara ruwa mai yawan gaske a yi masa kofa guda uku lokacin da ruwa yake da yawa a buɗe kofar sama idan ruwa ya yayi ya sauka a bude kofa ta tsakiya in ruwa ya koma ƙasa a bude kofar ƙasa kamun damana ta dawo ruwa ya zo ya sake cika to da wannan ne suke shayar da waɗannan gonakin suke shayar da dabbobin nasu ba wahala yaya aka yi da suka kauce wa Allah suka bashi baya domin Allah ya ce idan mutane sun canja shi ma sai ya canja musu to sai Allah ya aiko aka karya dam ɗin a wani boka ya gaya musu cewa dam ɗin nan ɓera ne zai zama sanadin huda dam ɗin ya zo ya kwazari ya rufe gari ya rufe gonaki ya kore su ya zama su zama abin misali a yadi saba to daga nan sai ainihin wannan boka da ya san haka ɗin ya yi kusa sai ya rasa yadda zai yi kuma mai yawan dukiya ne shi bokan sai ya kira ɗansa ya ce zan baka umarni kada ka ƙi ya ce to meye baba ya ce zan fito cikin jama'a zan kira ka in maka faɗa idan na yi maka faɗa kai ma ka yi mini faɗa in in muka yi muka yi zage-zage zan mare ka kai ma ka mare ni ya ce ha baba ba ai ba zan iya yin wannan ba ya ce ni na baka umarni to shi kenan sai aka yi haka ya kira yaron ya zazzage cikin mutane shi ma yaron ya rama ya zazzage shi suka tasan ma juna ya mari yaro yaro ya mare shi aka shiga tsakanin su da aka shiga tsakanin su sai ce a bani wuka in yanka shi sai jama'a suka tafi wane ne wane wa me za ka me zai saka yanka shi don yayi maka rashin kunyari wannan ni dai ba zan yarda ba dana ya mare ni in bar shi da rai ba zan yarda ba a bani wuka zan yanka shi shikenan sai dangin uwar yaro suka taru suka ce ba wanda ya sai yanka shi jama'a suka taru ba wanda ya sai yanka shi sai ce to ni kuwa ba zan ƙara zama garin nan ba tun da dai ga abin da ya cin mutuncin da ɗana ya yi mini ku bar ni iladartar da shi in yanka shi kuka hana ni zan ƙara zan bar garin nan shikenan duk abin da yake nawa a zo a saya ya ta sayar da gidajensa ya ta sayar da gonakinsa duk ya sayar ga baki ɗaya kunshe kuɗi da ya gama ɗiban kuɗi ce jama'a kowa ya ta kansa wani abu ya yi kusa zai zo garin nan zai halakar da garin nan ruwa zai zo ya halakar da garin nan ni dai na tafi to shine ya je ya zauna a yasriba shine ya haifi ausu da khazraj waɗanda suke suka zama lansaru daga baya to saboda haka da ruwan ya zo ya cinye wuri to sai suka yaɗu a duniya suka wasu suka koma sham wasu suka bi ta misra wasu suka shiga har ƙasar afirka duk daga cikin su ram shi iran a yadi saba din ne jannata ne yaminu shahar kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyiba wa rabbun ghafur fa'aradu fa arsalna alayhim sayl al-arim muka tura musu magudani babban magudanin nan wanda ya zama kamar tufa ne ya cinye musu gidaje ya cinye musu gonaki wadallahu jannatayn jannatayn gonaki suka lalace kamar yadda ka jin nan babu itacen da babu duk abin da kai na itace mai ƴaƴa masu daɗi na arziki ba wanda babu amma ruwa ya cinye wurin ba waɗansu itatuwa yanzu sai itatuwa masu ƙaya marasa abin kirki sai su sai su magaryar kura sai waɗansu itatuwan banza masu ƙaya su ne kawai suka tsiro a wannan wuri a maimakon itatuwa masu amfani janata ya zama ta ukulin hamɗin wato itatuwa wanda suke ba sa ciwuwa masu mummunan abinci kamar magaryar kura wa asalin da itatuwa marasa abinda za a ci sai dai kaya wa shay'in min sidrin qalilin sai dan wani abu dan kadan kaman magariya irin wanda ake ci din shi ma dan kadan ne amma sauran duka kayoyi ne da abin da ba a ci wa shay'in min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hal yujaza illa al-kafur ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور ina mai shiga da riga za ka shiga da riga kai ɗaya ne to in an shiga da riga ba a fita alkawarin tsakanin ka da Allah ba haɗa da tijaniya kuma da wata dariƙa ba a zuwa ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙa ziyara kamar bara take in mutum ya faɗa gidan shi tijaniya ya huta da yin bara gidajen waliyai kulawa da sallah yin ta cikin jama'a in an samu jama'ar kirki girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba a ƙara tsoron Allah don a samu ayyuka saboda Allah kuma ƙara soyayya shehu tijani don a samu madadi za ka iya na ba ka ɗirga shehu tijani ka je ka tambaya a koya maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a fa aradu fa arzana da misal arim fa وبدلناهم جنتين من جنتين ذوات يكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور abin da yasa aka yi haka jazainahum mun saka musu ne bima kafaru saboda kafircin da suka yi da butulcin da suka yi kafircewa annabawa kafirci ne butulcewa ni'imomin Allah butulcewa ne duk sunansu kafara da larabci to wannan ce kufru wannan ce kufranu in butulci ne sai a ce kufranu in kafircin yin musulunci ne sai a ce kufru wa hal yujaza irin wannan sakamako akwai wanda ake masa irin wannan sakamako illal kafur sai mutum wanda yake wanda ya hada kafirci da butulci yake masa wannan irin sakayya ga gari mai lafiya babu abubuwa masu cutarwa ga abinci ba sai an wahala ba amma sai suka butulce wa Allah suka kafirce masa sai ya canja musu ya kawo ruwa ya cinye musu garinsu da gonakinsu sai ya zama babu abinci sai kayoyi sai wani abun banza wanda bai da amfani haka ake saka wa mai kafirci mai butulci
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا حوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا حوله و...
القرى التي باركنا فيها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا منين وجعلنا بينهم وبين القرى التي قدرنا فيها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وبدلنا وقدرنا فيها السير سيروا فيها لياليا وأيامنا منين a wancan zamanin da suke cikin zamanin jin daɗi wato tsakanin ƙasar yaman da ƙasar sham kullum tsakanin zango da zango ba wahala daga wannan babban gari kana hango in ka fita wannan babban gari kana hango duhun wani babban gari a gabanka ba sai ka ɗauki guzuri ba ba sai ka ɗauki ruwa ba to nan kuma sai suka roƙi Allah suka ce ai in ana Allah muna so dai ya zama tsakanin gari da gari akwai nisa don mu samu mu samu kuɗin sufuri amma mutum bai da bukatar ɗaukan guzuri bai da bukatar ɗaukan ruwa ai ba za a samu kuɗin sufuri ba shikenan nan ma sai Allah ya tada garurukan aka sa tsakanin su daji da daji wajalna bainahum wa bainal qurrati barna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr a lokacin mun daidaita tafiyar su daga wannan zango sai wannan zango daga wannan zango sai wannan zango wa qaddarna fiha sayr siru biya layali wa ayyama naminin a wancan lokaci sai muka ce ku yi ta tafiya dare da rana ba tsoro daga wannan gari sai wannan gari ba jan fashi ba barayi ba daukan guzuri ba wahala ko da daddare za ka yi tafiya ba tsoro ko da rana za ka yi tafiya ba tsoro a wancan lokaci kenan siru biya layaliya wa ayyama naminin فقالوا سيذكر فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قالوا ربنا باعد بين أسفيرنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أهاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور وقالوا ننكم سيذكروا الله سكتي ربنا باعد بين أسفيرنا Allah ka nesantar da tsakanin zangonmu da zangonmu a wurin tafiya don mu samu daman samun kuɗin sufuri. Wa zalamu anfusahum sai suka cuci kansu suka roƙa wa kansu bala'i. Wa ja'alnahu hadisa sai muka mai da arzikin da muka yi musu da jin daɗin da muka ba su da abubuwa na jin daɗi wanda muka yi musu duk sai muka mai da abin ya wuce ya zama kayan tarihi ya zama kayan hira har ma lokacin da Amerikawa suka hau kan wata larabawa suna musu lalata su mutanen yaman wai suka je can kan wata su nasara su in america apollo 11 wai ba su ga kowa ba sai mutumin yaman da gammo da igiya me ya kawo ka ne ce na zo neman dako ne wai kuma annabi adam ya zo ran gadi duniya yayi yawo yayi yawo bai gane ko ina ba saboda ci gaban da aka samu da ya zo kasar yaman ce haba ashe na gane duniyar da na sani ce sai ya zama abun hira yaman sai ta zama kayan hira akan buga misali wajalna muhadis wa mazdaqna sai muka kekketa su kullu mazdakin kowane irin kekketawa babu abinci ba mulki ba dukiya jama'a sun tarwatse muka mai da su ahadis kayan hira wa mazdaqna kullu mazdak inna fi zalika a cikin wannan kissoshi da muka yi kissar annabi Dawud da kissar annabi Suleiman da kissar mutanen Saba din nan la ayatin ya isa abubuwan mamaki li kulli sabbirin a wurin dukkan mutumin da yake mai yawan haƙuri shakurin mai yawan godiya shi mumini kullum tsakanin sabru da shukuru yake idan ya ji daɗi ya gode wa Allah Allah ya ƙara la in shakartum la zidannakum in sha wa in ya sha wahala to yayi haƙuri sai Allah ya tura masa lada ba iyaka inna ma yuffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin waɗannan wanda aka hore musu komai da komai suka gode wa Allah to waɗannan suna daga cikin masu gode wa Allah da Dawud da ɗansa Suleiman, waɗannan kuma da aka ba su ni'imomi suka kafurce wa ni'imomin Allah, Allah ya sanya musu wannan bala'i, to inda da mumini a cikinsu shi kuma sai ya yi haƙuri a bashi lada mai yawa, saboda haka dole ne in Allah ya maka ni'ima ka gode wa Allah. Mu dai alhamdulillah Allah ya mana ni'imomi ko mun gode masa, mun gode wa Allah.
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وأن ما irin kafirci da wannan irin butulci haƙiƙa zaton da iblisa yake yi zaton da iblisa yayi da farko cewa فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين wannan zaton ya ya ya tabbata akan waɗannan tunda ba su zama cikin masu godiyan Allah ba dama iblis zai ce zai badda ƴaƴan Adam tunda annabi tunda Allah ya tsine masa saboda annabi Adam shi ko ya dinga bin ƴaƴan Adam kenan ya dinga bin su sai sun zama masu kafirci masu budulci wanda ba sa godewa Allah فيما أغويتني لا فيما أغويتني لا قدرنا لهم صراطك المستقيم ثم لآتين من بين أيديهم من خلفهم لأغوينهم أجمعين أو ونوري إلا عبادك منهم المخلصين zaton da iblis ya yi na bada ‘ya'yan adam da hana su bauta wa Allah da hana su gode wa Allah sai kaɗan to ya tabbata akan waɗannan kafirai illa ibadaka minhum al-mukhlasin iblis ya ce sai dai bayinka waɗanda suke tsarkakakku wanda bani da iko a kansu domin Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun bayina tsarkakakku manyan bayina wato annabawa da siddiqai baka da hannu akan waɗannan bayinawa sai dai waɗanda suka bika wanda suka bika ko zan zan kai ku wuta da kai da su duka to waɗannan mutane zaton da iblis yayi zaton da iblis yayi ya kama su da yace ya kuma taba ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din iblis yace wai yafi annabi adam daraja Allah ya yi shi da wuta Allah ya yi annabi adam kuma da ruwa wato da tabo saboda haka ya fi shi to wannan zaton da yayi ya kama da nan kafirai domin shi iblis ya kafirce wa Allah ta ina ya kafirce wa Allah wani hanya ya ɗauka na tauhidi mai tsanani ta nan ya kafirta da aka ce usjudu li adam sai ya ki ya ce shi ba zai wa wani Allah sujada ba kaga wannan kalima ce ta tauhidi amma tauhidi ya zarce inda ake neman sa wato dukkan mutanen da suke kallafa mutane wai in tauhidi na dole dole wanda baya cikin musulunci to hanyar iblis din suka dauka cewa ni ba zan yi wa wani sujada ba sai kai da ka umurce ni maka sujjada akan wuta zan yi maka ko akan kaya zan yi maka amma ba zan yi wani ka sujjada ba kaga nan tauhidi ya dauka ya tsananta ya wuce inda aka tsaye da shi tunda yanzu Allah ne ke bashi umurni Allah da ya hana aiwa wani sujjada yanzu shine ya bada umurni kuma sai ya ƙi to su kuma waɗannan kafirai suka haɗa wa Allah kayan tsafi ta nan suka ɓata kaga kenan iblis zatonsa yake cewa ya fi su ɗin su kam dai ya fi su ya ɓata ya zama kafiri amma ta hanyar tsananin tauhidi ne ya ƙetare inda aka tsaye da shi ya saba wa Allah su kuwa wannan ta hanyar tsafi suka shirku suka saba wa Allah fattaba'uhu sai suka bi shi illa fariqan minal mu'minin sai dai yankin jama'a daga cikin muminai wanda Allah dama ya ce ba ya da iko ya ɓadda su shi iblis ɗin da kansa da ya gansu ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai manyan bayinka wannan bani da hannu a kansu وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منا في شك وربك على كل شيء حفيظ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ wane iblis wa ma kana lahu min sultanin bai da wata hujja akan waɗannan bayina waɗanda suke zababbun bayina annabawa da siddiqai annabawa ma'asumai ne ko kusa bai da komi a wajensu za su gan shi dai za su yi ta magana da shi amma ya san ko kusa to amma siddiqai ba ma'asumai ba ne su mahfuzai ne Allah ya kiyaye su to abi inda iblis yake shan wahala wajen muminai ya tura su yi saƙon Allah sai ya ga kamar ya samu nan da su ci astaghfirullah astaghfir sai ya rushe zunubin da suka ɗiba din ya sawo ya dawo kuma ya sake gini ya tura su yi saƙon Allah su ci astaghfirullah ya sake yace suna wahal da shi su muminai suna wahal da shi sai dai yan uwansa yan uwansa da yace a lokacin da ubangiji yake ba da labari cewa idza إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكسرون waɗanda suke da tsoron Allah idan shaidan ya zaga ya zo aiki ya taɓa su tazakkaru nan da sai su tuna Allah idza hum mubsirun nan da sai su yi basira su ga shaidan ne fa yake sai da su astaghfirullah astaghfirullah su yi zikirin Allah shaidan ya gudu aw ikhwanuhum yumidunahum fil ghayyi amma ƴan uwansu shaidanu wanda ba su san tsoron Allah ba abnan da nan shaidan yake tura su cikin bata ba tsoro ba ba komai yana tura su cikin bata kullum saboda haka mutane su rike istighfari a rike salatin annabi a rike la ilaha in ana neman maganin shaidan a rike astaghfirullah ko kana da alwala ko babu alwala ko kana zaune ko kana tsaye ko kana kwanci ko a samu bakinka da la ilaha illallah ko salatin annabi ko qul huwallahu ko subhanallahi walhamdulillah kaddai bakinka ya rasa kama sunan Allah matukan kana mumini in ka sake zai shiga zuciyarka kuma zai ɓadda kai amma in kana kama sunan Allah to in ka gafara kamance ya dawo in ka tuna ya koma ya gudu saboda haka kar a sake amma in an bar zuciya hakan nan shikenan sai ya samu wurin zama da shi da mutanen sa shedanu su ta turo maka wasu iri iri suna bata maka imaninka da tunaninka shedan kenan ba shi da kyau wa ma kana lahu alayhi min sultanin shi iblis ba da hujja akan bayina wanda na kiyaye su illa lina alaw man yu'minu bil akhirati mimman huwa fi minha fi shak nayi nayi wannan jarraba ne don nuna mutane su sani mimman yu'minu bil akhirati wane ne zai yarda da maganan annabawa da maganan da maganan magadan annaba malamai yayi imani mimman yu'minu bil akhirati wanda imani da Allah da ranar lahira da wanda kuma zai tabbata a cikin shakkan lahira har yana cewa هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد to su waɗannan ba su san ma za a yi lahira ba suna shakka za a yi lahira din nan suna suna suna cewa ba a tashin kiyama ba wata tashin kiyama da za a yi to saboda mu bayyana wannan mu nuna mutanen Allah masu bin gaskiya da mutanen shedan masu shakkan tashin kiyama saboda haka ne muke yin wannan jarraba wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz Ubangijinka ya Rasulallah hafizun mai kiyayewa ne ala kulli shay'in yana sane da komi yana kiyaye da komi subhanahu wa ta'ala.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير قل يا رسول الله كجاء كافرا دنيا كافر يمن سورة ناس كبوتا ورتوراري كما يد مكجي أتكن سورة النمل وجدت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل هم لا يهتدون wasa wato su rana suke bautawa kafirin Yaman su ko Makka dodanni suke bautawa a ƙasa waɗansu kuma larabawan a taurari suke bautawa da mala'iku to shine Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'o'in masu bautawa kayan masu bauta
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ka gaya musu rana bata mallaki komai ba a sama bata mallaki komai ba a ƙasa taurari ba su mallaki komai ba a sama ba su mallaki komai ba a ƙasa mala'iku ba su mallaki komai ba a sama ba su mallaki komai ba a ƙasa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yardi ba wani wanda ya mallaki wani abu sama da ƙasa ba wani dodon da yake mallakan wani abu ko mala'ika ko rana ko tauraro ko mala'ika bai bai mallaki komai ba a sama haka kuma dodanni da suke ƙasa ba su mallaki komai ba a ƙasa gabaki ɗaya ba wanda yake da mulki sai Allah shi kadai ulul ladina zamtu min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wala wa ma lahum fima min shirkin ba su da wani tarayya a sama ko a ƙasa a cikinsu duka guda biyu sama da ƙasan duka ba Allah bai da abokin tarayya a cikinsu sama da ƙasa wa ma lahum fima min shirk wa ma lahu minhum min zahir kuma a cikin su dodannin da na saman da na ƙasar duka ba wani wanda Allah yake kiransa ka zo ka taimaka mini mu yi kaza babu Allah shi kadai yake yin komai komai dinsa Ah, yana faɗa a cikin suratul kafi shi wane ne a cikin dodanni ya halarce ni lokacin da nake sam nake halittar sama da ƙasa wa ya halarce ni ko sannu ma yayi mini balle ya taimaka mini a cikin dodanni wa ya halarce ni lokacin da na halicci sammai da ƙasai ko yayi mini sannu ma balle ya taimaka mini balle ko mu samu tarayya ni da su ba shi da abokin tarayya subhanahu wataala wahdahu la sharika lahu لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك باسد وني أبو وني وتتاريا تكارنسو دا الله سما دا كسا وما له منهم من ظهير باب وني مي تيمكاوا الله cikinsu Allah shi ke rike da komai ya sa annabawa su isar da aikansa zuwa bayinsa yana ce Allah yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah ya zaɓi manzanni a cikin mala'iku Allah ya zaɓi manzanni a cikin mutane suna isar da aika iyakansu isar da aika ba su da wani tasiri kuma Allah ya turo shaidanu don su ɓadda mutane amma ba su da wani iko cikin ɓadda mutane ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa bu'istu da'iyan wa laysa li min al-hidayati shay wa bu'itha shaydanu ghawiyan wa laysa lahu min ghawayati shay ni Allah ya turo ni in zo in shiryar da bayinsa gaba ɗaya amma ba da hannu cikin shiryarwar Allah ya turo shaidan da zai ɓadda bayi wanda aka rubuta musu ɓata amma shaidan bai da wani iko cikin ɓatarwar komi yana yana hannun Allah ne jalala da jamala sifofinsa ne ya zama kamala wato wannan shine magana na bisadul bisadul mashi'ati amma bisadul hikimati a yi ta kiran kafirai ana ana ana musu kurari kun kafirce wa Allah kun ƙaryata annabawa kun kashe waɗansu kun ƙaryata waɗansu zan muku azaba sakamakon mugun aikin da kuka yi ku kuma wanda kuka yarda kuka yi imani kuka yi kyakkyawan aiki zan muku sakamakon aljanna a sakamakon imaninku da kyakkyawan aikinku wannan bisadul hikimati ne wato shari'a saboda Allah baya so ran lahira ya ɗauki waɗansu bayansa ya ce a kai su wuta su tambaye shi Allah me muka yi maka zaka kai mu wuta ga waɗannan za ka yi su aljanna sai ce kafircewa kuka yi waɗannan ko imani suka yi shikenan amma ko duk ikonsa ne gaba ɗaya ba wanda yake da ikon wani abu sai shi amma ba a tambayansa wai sarki baya so a yi masa wannan rashin kunya a gabansa ranka da dai mini nayi aka yi mini kaza ba zai ce a na zalunce ka ba a sai ce kai ne kai kaza kai kaza kai kaza kuma na gaya maka duk wanda ya kaza ya kaza zai gamu da fishin gwamnati to saboda haka ne nayi maka kaza kaga shikenan wannan sun yi kyakkyawan aiki sun yarda sun yi imani na sa su aljanna wannan ku kuma na yi muku wa'azi na ce in ba ku yarda ba zai muku azaba duniya da lalkuci ayi azaban ma azaban ta zo mana yaushe za ta zo azaban ta zo mana to gashi ta zo ku ku jawo wa kanku saboda kar ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin kar su ce wa Allah don me baka aiko manzanni sun gaya mana irin wannan rana tana zuwa ba mu yi tanadi mu yi imani mu yi kyakkyawan aiki to in sun faɗi aka ce ai an aiko manzannin an aiko sun yi sun yi muku wa'azi ba abin da basu faɗa ba har ma ku da kanku kuna cewa law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir ai manzanni sun zo sun mana gargadi sun mana gargadi ina ba mu da hankali ba mu ba ma ji ba mu da hankali mai ji mai hankali ya ya ɗauko hanyar da za ta kawo cikin wutan nan to yi mala'iku in sun je sun shigar da su wuta Allah ya kiyaye wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirukum liqa'a minkum hadha qalu bale walakin haqqal qawlul kafirin wai in mala'iku sun koro su za su kai su cikin wuta in sun ga yadda wuta take zabarbaka kuma dole ne za su shiga sai mala'iku su tambaye su me ya kawo ku nan wurin nan Allah bai turo manzanni sun gaya muku wannan muguwar hanya kuka ɗauko ba hanya aljanna a buɗe take ba a taɓa rufewa ba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u babban titi ne kawai sai kai tabi amma wuta an kukkulle hanyoyinta baka da dama ka bi hanyar wuta sai dai ka ƙetare sai dai ka ƙetare iyaka sai ka haura haurawa tilka hududullah fala ta'taduha sai ka haura haurawa ka haura wancan ka haura karamin sabo ka haura babban sabo ka haura ridda ka haura kafirci ka fada cikin wuta a'udhu billahi amma da aljanna ne ba wani control hanya hanya ce guda ɗaya tak sai dai shedan ne yake tsare mutane ba nan ake bi ba nan ake bi ba nan ake bi ba nan ake bi to saboda haka sai su ce musu me ya kawo ku nan me ya kawo ku nan ba aiko manzali sun gaya muku barci na ba mu da hankali law kunna nasmu aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'iri ai da muna jin wa'azi muna da hankalin fahimta da ba mu zo wannan wuri ba ce shikenan Allah ya kiyaye mu daga duniya mutane za su yi shiri ai shiri jama'a ai shiri ai shiri a bi Allah a kadaita shi a aikata abubuwan da ya bada umurni in an yi laifi a tuba Allah zai gafara Allah yana shi zai mutane gafara mutanen bani isra'ila ma balle mu masu gata mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani ba isra'ile zamanin annabi Musa mai mugun sabo ne shekara ɗari yana sabon Allah da ya mutu sai aka ja aka jefar a juji sai Allah ya ga annabi Musa ga bawa na can a juji ka ɗauko shi ka kira malamai ka kira jama'a ayi masa wanka ayi masa sa shi alikabani ayi masa sallah abun ne ke makabirin musulmi sai Musa ce ya ubangiji wane ne fa mai sabon kan nan wanda ka sani yanzu in na faɗi haka ya bani Isra'ila za su ce da ya ga bani Isra'ila suka ce to yanzu dai ba ma tuhumanka amma ka tambayi Allah yaya aka yi haka Annabi Musa ce bani Isra'ila sun ce in tambayi ka Allah yaya aka yi haka ce i gaskiya ne yadda kuka san yana sabo na nafi ku sanin yana sabo na amma yana duk lokacin da ya bude taura in ya ga sunan Annabi Muhammadu sai yakan sa fiskansa akan sunan yana sumbantar fiskan Annabi Muhammadu saboda wannan ne masa gafara kaji fa annabi Muhammadu bani Isra'ila ma kenan balle mu ku dinga istighfari ku dinga salatin annabi ku dinga la ilaha illallah duk wanda zai sa gaba tsakanin ku da annabi Muhammadu ko tsakanin ku da masoya annabi Muhammadu kar ku yadda mutumin shedan ne istawa zalimu shaytanu fa ansa zikrillah ulaka hizbu shaytani duk wanda zai Allah ya ce duk wanda zai raba musulmi da zikirin Allah to kar ka yadda ka ji maganarsa hizbu shaytani ne yana cikin jam'iyyar shaytan ne yana nema masa jama'a استهوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون to kana ganin jam'iyyar Allah ta zikirin Allah ka faɗa jam'iyyar shaidan ta za- ta kafirta musulmi da zagin bayin Allah da zagin zikirin Allah da hankalinka kana musulmi Mhm.
ولا تنفع الشفاعة إلا ولا تنفع الشفاعة indahu illa liman adina la ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Allah ce a gaya wa kowa da kowa ya sani wata ceto ba za ta yi wani amfani ba sai wanda Allah ya yi masa izini ya yi ceto. Allah zai ba dodo izini ya yi ceto? A'a. La yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada. Ba mai samun ceto sai wanda ya zo da alkawari daga Allah. Menene alkawarin? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dodo yana lakana mutane wannan kalima? a to ashe ba zai samu ceto ba kenan la ya- la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada wala yashfa'una ill- mm, wal- la la ah, wala yashfa'una illa liman irtadi Ah, ba wanda zai samu ceto sai wanda Allah ya yarda da shi ya yarda masa za a samu ceto amma sai ta fiska Allah ya yarda a yi ceto ya yarda su wani su yi ceto saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon mai ceto sannan sauran annabawa sannan sauran waliyai sannan mala'iku sannan surorin alqur'ani da alqur'anin da kansa sannan ah, muminai su ma za su samu ceto wani mutum ya gaya wa shehu dan fodiyo radiyallahu muna tallafi muna tallafi ko muna taulahi muna taulahi muna taulahi ma'ana wai ga mu gare ka ka cece mu a lahira shine ma'ana muna taulahi sai ce abin da kake zaton Allah ya tabbatar mana da shi da ni da kai duka domin Allah ya ce yau malayin guni maulan an maulan shay'an wala hum yunsarun illa man rahimallah ranar lahira masoyi ba zai amfani masoyinsa da komi ba illa man rahimallah sai dai waɗanda Allah ya musu ra- rahama waɗanda Allah ya musu rahama kuma Allah ya faɗe su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah ashe mu'minai za su yi ceto kenan yanda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'an da usmanu zai ceta yawan su ya kai gashin tumakin banu kalbi mutum ɗaya kenan saboda haka akwai ceto amma sai Allah ya yi wa annabi izini sannan ya yi wa sauran annabawa izini sannan ya yi wa masu ceto duka izini amma ai ka san ba zai ba dai dodo ceto ba ba zai masa izini ya yi ceto ba, ko dodon sama kamar rana ko dodon ƙasa kamar sauran dodanni la mhm fa yawma la- fa yawma izin wala yanfa'u shabatu indahu illa liman azina la sai wanda Allah ya masa izini ne zai yi ceto din sai kuma wanda aka ce a ceta shine wanda yake da la ilaha illallah wanda babu la ilaha illallah ko kalma ɗaya tare da shi to wannan ba zai samu ceto ba ko ab- har abada amma in komi ya ƙare sauran kalima guda ɗaya ta la ilaha illallah to zai samu shiga aljanna kamar yadda hadisi yake nunawa za a fito da kayan takaddun mutum iyakan ganinka takaddu ne duk an rubuta laifuka a jiki sai Allah tambaye shi to me zaka ce ga laifuka a ce "Ah, to Allah me san cewa ni na aikata na riga na san na aikata kai ma ka sani ga sunan to sai yaya ce to yanzu ka sai abin da kace me zan ce banda halaka dai ta zo yace ina da wata ajiya kana da wata ajiya a wuri na sai Allah ya fito da wata ƴar karamar takarda tana rubuce da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya Allah sai ya ce ga ajiyarka ce ya Allah takarda karaman nan me ta iya da wa'annan takardu iyakan gani daga shikenan sai takar la ilaha illa ta ta yi rinjaye a shigar da shi aljanna ku rike la ilaha illallah ku rike la ilaha illallah ku rike la ilaha illallah illa liman zai hatta idza fuzza an qulubihim har lokacin da aka tsoratar da zuciyoyinsu suka ga firgita qalu maza qala rabbukum qalu alhaq nan akwai fassarori da dama fassara ta farko lokacin da ubangiji zai turo wahayi daga inda zai turo wahayi in jibrilu ya ji wahayi sai ya tsorata mala'iku su ji wahayi su tsorata hankalinsu in ya dawo sai jibril ya ɗauko ya ɗauko zuwa daga sidratul munta ya ɗauko yana bi sama kowace sama ya sauka sama ya ce ubangijinku uba- mene malaiku suna tambayar sa ma za qala rabbukum menene Allah ya faɗa ne me me- me Allah ya faɗa ne jibril ce alhaq me Allah ya faɗa ne jibril ce alhaq me Allah ya faɗa ne alhaq har ya kawo aikan wajen annabin da aka aiko shi wajen wannan aika me Allah ya faɗa ne alhaq gaskiya me Allah ya faɗa alhaq gaskiya wannan kenan fassara ta biyu kowane mutum in ya yi kusan mutuwa ciwon ajali in ya kama shi ya yi ƙarfi kusa da fitan ransa yawanci akan dawo da hankalinsa sosai yana magana a'a kai yau kam an samu sauki kai yau an samu sauki jiya a ina za a samu irin wannan jiya to a lokacin ne zai ta maganganu masu kyau masu kyau da wasiya da zikiri da komai kan sai ya mutu to shikenan ya sa- ya koma as- asalin abin da aka shirya masa kenan a ummul kitabi in kafuri ne kuwa hankalinsa ya dawo zai iya samu ya yi gurnani da ko yana nan kaman asome ya ta gurnani yana duka yana abun nan kaman sauki ya samu yana motsi da ko baya samu ya motsin ma to wannan kuma sai ya ya cika a cikin kafircinsa Allah ya kiyaye a qalul alhaq sai mala'iku ce abinda Allah ya faɗa gaskiya ne Allah abinda Allah ya faɗa gaskiya ne huwa shi Allah shine al-aliyu madaukaki al-kabiru mai girma
قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وإنا أوياكم لعلى هدى نو في ضلال مبين كتنبيه سو قل كتي مسو من يرزقكم من السماوات والارض ويكي باكو أبنتي ne ta sama dodannin sama rana take baku abinci wata yake baku abinci taurari suke baku abinci ta sama mala'iku suke baku abinci ta kas- ta sama wa yake baku abinci ta ƙasa ne dodanni suke baku abinci kattin mutane wanda kuke bin su kun bar sallah kun bar ibadan Allah kuna bautan katti ko ko dodanni irin na arna su suke baku abinci wa yake baku abinci ta sama da ta ƙasa ne dole su ce Allah ne yake sako mana ruwa ta sama ya kawo mana abinci ya tsirar mana abinci ta ƙasa ya ba mu abinci ya ba mu iskar da muke shaƙa ya ba mu ruwan da muke sha ya ba dabbobin mu abinci mu samu nono mu samu mu samu nama mu samu abinci mu samu kwayoyi da ganyaye Allah ne yake yin wannan ba dodon sama ba dodon ƙasa Allah shi kadai kul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah kamun su amsa ma dole ba su da wata amsa sai wannan domin kullum in ka tambaye su sai yaquluna lillah kullum ka tambaye su kan ce Allah sukan ce Allah to kamun su faɗa yau kan ka ce musu Allah kulillah tunda kun tabbata babu dodon da yake bada abinci ta sama babu dodon da yake bada abinci ta ƙasa Allah ne yake bada abinci sama da ƙasa ko haka ne to lalle kenan ba yadda za a yi mu da ku ɗayan mu bai bata ba mu da ma mun ce Allah ne ku kun ce dodanni kuke bautawa an tambaye ku wa yake kawo waɗannan abubuwa kun komo irin namun kun ce Allah to wa inna mu dai wa iyyakum da mu da ku la ala hudan akwai waɗanda suke kan shiriya aw fi dalalin mubin akwai kuma wanda suke cikin bata malamai suna kiran wannan abu laffun wa nashrun murattab wato wa inna mu annabi da jama'a su kenan wa iyyakum kafirai da jama'a su kenan la ala hudan ak- mun- muna kan shiriya aw fi dalalin mubin ko cikin bata wai da mu da da mu da ku lalle waɗansu na kan shirya waɗansu na kan bata da wanne aka fara Mu- mu ko shirya kuma aka fara biyowa ko wa iyyakum da ƙarshe dalalin kuma da ƙarshe ko kenan da mu da ku dai waɗansu suna cikin shirya waɗansu na cikin bata da mu da ku waɗansu na kan shirya waɗansu kuma suna kan bata to na ƙarshen dai su ne cikin bata wanda suke sun ce Allah ne mai yin komai amma ba sa bauta masa yadu da ni su ne cikin bata
sai kuma hajiya alhajiya matan alhaji soda ita ma ta aiko da naira ɗari da ashirin tana fata saboda mutane zuwa ɗaya da biya su bukata sai tambaya cewa shin ya yiwu aka maka lahu Mhm.
mutum ya bi sallan ashan daga nan a cikin satellite ya bi saudiya sallan ashan
eh wato yana iya bi in ya tabbata ba hoto ba ne in ya tabbata yanzu ne suke sallar ba hoto ba ne amma abin da ya fi sallar isha'i kam ya yi tasa sallar isha'i ta farilla ya yi tasa don ya huta cikin da shakka to daga amma ya bi su da set layi in ya tabbata ba hoto ba ne yanzu suke sallar
zuwa ga shugabanmu maulanmu shi ɗarsunan bauchi muna fata allah ya ƙara maka lafiya da tsawon rai ka ja mu akan wannan kyakkyawan hanya sira da mustaƙi bayan gaisuwa da fatan alheri a shahu muna roƙonka ka ƙara mana bayani allah ya ƙara maka lafiya muna so ka mana bayani akan haka mu ɗaliban jami'ar bayero ta kano muke bukatar shehu ya yi mana ƙarin bayani akan wannan wa'azi da waɗansu malamai sukan zo university suna yi mana kamar haka suna cewa mutum zai iya goge bakinsa da makilin da rana ba komai in bai haɗe ruwan ba yaya wurin tambaya take wato tun da makilin yana da wani zaƙi-zaƙi irin na sabulun na, na sukari to rashin yinsa ya fi a goge bakin da aswaki shi ya fi idan mutum ba zai haɗe ba ma to rashin yinsa din da shi ya fi domin wannan zaƙin da yake cikin bakin mutum mai yiwa ne kome kiyayewansa wani abu dan zai zai haɗu da yau ya wuce saboda haka kiyayewa ya fi kuma sun ce mana ba mu- za ta yi mutum ya yi ya goge bakin da makirin azuminsa ya karye ba domin kurkuren baki ne to bannansa wannan sabulun da aka sa a baki
wasu ce ma mutum zai iya wasa da matarsa har ma ya sumbace ta ba tare da azinsu ya lalace ba ba- Eh, inda gaskiya da- wannan inda da dare ne zai yi
a yana gallo domin da aka yi wannan magana Aisha ta ce ayyukum yamliku irbahu misla rasulillah babu babu.
a cikin ku akwai wanda yake iya kiyaye zuciyarsa kamar yadda annabi yake annabi yayi Aisha ta ce ku dukan ku kamar annabi kuke Gaskiya ne, babu ne. kuma sun ce idan an zo ta hira ga yadda za a yi kar ka canja tahiyya kamalan to shi kenan alhamdulillah alhamdulillah tahiya mu ba mu rena imam malik ba har yanzu karatu mu bai kai nasa ba balle mu rena shi malaman mu suna kan mazhabar malikiya ba su rena shi ba mu kuma muna kan wannan mazhaba duk wani wanda ya kawo wani abu wanda baya cikin mazhabar ka in kana so ka ɗauka amma ka tambaye shi ya sunansa Na'am.
in sunansa zakari to ka zama mazhaba mazhabar zakariya eh ka Alhamdulillah.
tambaye kenan ka canja mazhaba ka kuma in mazhabar masu wani maganganun nan duka mazhaba suke so su yi su rushe mazhaban ahlus sunna alhamdulillah ya Rike muna- mazahibu ahli sunna Allah ya kiyaye Amin, haka muka- Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya kiyaye mu addinin mu da mutuncin mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya hada kan musulmi Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye musulmin Najeriya da musulmin duniya gabaki daya duk karfin da yake ba musulunci barazana Allah ya karya karfin duk karfin da yake ba musulunci barazana Allah ya karya karfin Allah ya karwa musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ji kanmu jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa mu da alheri Allah ya biya bukatunmu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatunsu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira wanda muka sani da wanda muka sani ba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah فاتيات صلاة الفاتحة إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لا صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله.